da da bakwai kalandar nasara kuma goma ga watan watan april dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka dawo da karatu rana ya ce satin da ya wuce kenan mun sanar da wannan littafi da za mu fara wanda yake da taken a duniya zillun za'il duniya wata inuwa ce mai gushewa duniya dai sanannar aba ce ita ce wata farfajiya ko wani ɗan tsoki da muke rayuwa a cikinta in ka kwatanta faɗin sararin subhana da Allah ya halitta to duniya ka iya kiranta ko kuttu kamar yadda wasu laraba cikin salon zancensu suke kiranta kuttu in ka ce mata ma anguwa ko babban falo kamar ka girmama ta kenan amma ba ka fitan wani dan tsoki ko dan wani bututu ba musamman in kai kiyasinta da sauran sararin subhana da babu wanda ya san yawan faɗin shi sai dai Allah. To sunan littafin kenan, ita wannan duniyar da mu da muke rayuwa a ciki, to zillun zaɗi. Ita wata duniyar wata inuwa ce mai gushewa. To da abin da ce kuwa zai gushe, to na cikin shi ma ba zai zauna ba. Domin suna cewa ɗaki abin nan ba zai tashi ba tun ka ta zauna kamar abin da suke nufi ɗaki ba zai zauna ba rufin ɗakin ya zauna in aka ce ai sun rushe mashi ɗaki ba hikima aka ce har da rufin a daɗin cewa kai sun cire mashi rufi ba iya tambayar to ya bangon ɗakin to duniyar ita ce ginin mummune rufin idan ta gushe to mun gushe tare kenan sai kuma ba mu gushe tare da ita ba to la mahallara na dai min al-ikamati ba mu da wurin da zamu zauna to littafin daga jin sunan zai magana ne akan abin da ya shafi babuka na rika babuka na fadaitarwa da zaburarwa da kuma abin nan din mutane nuna masu halin da suke ciki don su yi takatsantsan da ita duniyar su rayu yadda ya kamata su rayu domin su dace don haɗuwa da Allah yadda ya kamata su haɗu da shi. To, mawallafin littafin ɗaya ne daga cikin malamai mu'asirai, ana ce mashi Abdulmalik Ibn al-Qasim kamar yadda haka ya rubuta a bangon ko Abdulmalik al-Qasim wanda wannan al-Qasim din kamar suna ne shahararre cikin sunayen iyalai da mahaifin shi sananne ne shi Abdurrahman al-Qasim din bana ce mai Abdul Malik ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Qasim malami ne mai da'awa mai karantarwa kuma mawallafi dan kasar Saudiya yana nan da ran shi har yanzu kamar da Laraba yake cewa ma zala hayyan yurzak yana nan mai rai wanda ake ci gaba wanda ke ci gaba da azartawa wannan ɗaya daga cikin gomayya na littafan shi ne domin masu rubutun tarihin shi sun ce ya wallafa littafai sun kai ɗari kuma galiba ya ji mayar da hankali ga ababen da suke gyaran zuciya faɗakarwa gyaran zuciya an karar da mutane da sauran abin da yake da alaka da babuka da ake ce masu ikar da irin waɗannan babukan su ya fi mayar da hankali wajen ganin ya ankarar da mutane ko ya gyara wa mutane zuciya da yanayin rayuwa don su rayuwa ala basirati su zama suna sane da abubuwan da ke kaiwa da komowa mai yana da littafai da yawa da ya wallafa a irin wannan babuka da mabambantan al'amura ga wannan ya ba shi suna azillun za'il a duniya zillun za'il wannan littafin ya zo da shi karkashin aina na min haƙulai wai mu a ina muke in kwata mu tamu da na baya sun sun fi mu ibada sun fi mu takawa sun fi mu tanadi sun fi mu kaura cewa yukan sabo kuma aljannar da suke so ita muke so kuma wutar da suke tsoro ita muke jin tsoro to aina na hadu min haula karkashin wannan ne ya rika fitar da wasu musalsalat nan ce musalsalat shine gamayyar littafai waɗanda daga baya akan zo a iya haɗa guda biyu ko guda uku amma galibin za ga ƙanana ne shafi tamanin casa'in ɗari ɗari da goma ɗari da hamsin ko ɗari biyu to ire su yake yawan wallafawa ƙarƙashin an karar da mu a babuka na rika ya yi karatuttukan shi kusan duka gaba ɗaya a saudiya sai kuma allah ya karkatar da hankalin shi ya zama cikin masu wallafe-wallafe harkar wallafa ɗaya ne daga cikin ababe na sadaka jariya sannan an wallafa abin da ya kamata kuma harka ce ko al'amari ne mai wahalar gaske mai da daga alhariri a mukaddimar shi ta almakama yake cewa wato wallafa kamar a zo a same ka ne a baka kwayoyin shinkafa guda biyu kuma sai a umarce kawai da kai kulli a tsakanin su kaga yanzu a iya kamo bakin igiya a kamo wata bakin igiyar a ce ka kulla wannan zai yi kairu mustahil mumkin kenan amma sai aka zo sai aka samu kwayar shinkafa komai tsawonta da wata kwayar shinkafa aka ce ka kulla tsirin yadda aka kulla igiyarta yace in dai za ka iya kulla su to lalle za ka sha wuya balantana ba zai kulli ba to haka wallafa take kai kanka kana gama za ka kurakurai to balantana kuma waninka da ba kai ba min babu aula a yi watsi da littafin sai za ka malamai har rubutu suke yi a littafan da aka yi watsi da su musamman a babuka ma na ibada kamar yadda abu ubaida mashhur al salman ya rubuta littafin shi kutubun hasara min al ulama wasu littafai da malamai suka ja kunni cewa kada a karanta saboda za su taba aqida ibada tarbiyya da zuhudin bawa to wannan littafin shine littafin da za mu karanta shi wannan malami ya rubuta gidan buga ya samar da gidan buga littafai don aikin wallafar ya zo mai da sauki shi ne ya sa musu suna daru da kafin sandin littafai da gaza ga yana rubutawa za su da yana littafai sosai kuma kusan duk littafin shi da ka gani ka neme shayin da za ka samu zai wahala ka je wajen masu sayar da littafai musamman masu shigo da littafai daga waje a cikin kakan ɗaya biyu uku kila goma cikin littafan shi ko rasayin da ya rubuta ya yi wallafe-wallafe kusan kowane za ka iya cewa yana da kyau ko bai kamata ma in takaci a ce ba a karanta irin waɗannan littafai nashi ba wannan dai ne da cikin littafan shi da wannan darul kasin din suka suka samar Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi kamar yadda muka ce littafi ne da yake da alaka da riqat nan ce arrika shine gyaran hali da an karar da mutum halin da yake ciki don ya gyara ba makawa dai a wannan duniyar muke rayuwa kama za mu sakin mata jiki za mu amince da ita za mu rike ta babbar kawa to kuma shi kenan za ku za mu tsane ta za mu fita daga gare ta to yana za mu je mu rayu a ita dai za a rayu to shi kenan ya kamata mu rayu lallai dan adam na bukatar darasi in ka ce to ita wannan duniyar ka yi ta kan in fita ka ce ita kan duniya in fita ya ta tsaya ka ji abin da shari'a ta ce to waɗannan salon da dabarbarun da tanade-tanaden shari'a su ne malam yake ya shirya karantar da mu anan ya kawo mukaddama sannan daga da ya gaba kuma ya kawo madakal dan ya ce al-muqaddama bayan basmala sai kuma da ya gaba ya ce al-madakal galiban salo na wallafa a mafi sauƙin ka gane saƙon ana raba shi zuwa gida biyu akwai wallafa ta research ba ta ilimi kenan shi wannan sunan shi daban ƙa'idodin shi daban da sauransu ita ce ba ne ilimi galiban kuma ƙa'ida a ba ilimi duk abin da za ka sa sai wanda ka tantance sannan idan ka kawo magana ƙa'ida sai karin jayar aka yi kawo wani ra'ayin da ya ce wane ya an haife shekara ta kaza wane ma an haife wane kuma ya ce akasin wannan shekarar an haife shekara ta goma sha biyar bayan hijira wani kuma yanzu da haife shekara ta goma sha shida bayan hijira a bahasa ilimi dole sai ka yi bayanin to ina za mu ɗauka kuma dan me to sannan a bahasa ilimi ba a cika haɗa mukaddima da madakal ba in dai research ne ba a haɗa ka kawo madakal kuma ka kawo mukaddama sai dai kawai abinda suke yi shine za ka iya kawo mukaddama sai kuma ka kawo tamhi wannan shi ma a bahad wanda ba na Najeriya ba in ka kawo tamhi to karkashin kowane babi ka iya cewa madakal madakal shine dan lekowa da za ka yi da abinda wannan babi ya kunsa a takaice dan ka ba mai karatu domin ya shige shi ala basira to akwai bahasa ilimi sannan akwai tasnif shine aiki na wallafa shi mai wallafa zai iya zama hatibu lailin nan ce hatibu lailin shine mutumin da ya tafi ice da daddare kaga wanda ya shiga daji zai ice da daddare da ice mai ci da mara ci da tuku-tuku da maciji duk zai zubo abu sai ya zo gida a ware to shi mai wallafa zai iya zama kamar haka zai iya kawo ra'ayi ya kawo wani ra'ayi ya kawo wani ra'ayi ra'ayi uku masu cin karo da juna kuma ya ga dama ya gaba ya baka ya rage naka abinda ake so ya sanya maka inda ya ciro maganganin ya baka yi to sannan a bahas za ka iya haɗa madakal da mukaddima to sannan galiba a wajen mawallafa suna gabatar da madakal ne akan abin da ya shafi mukaddama madakal kamar dunkulallen bayani na shi wannan littafi banda abstract mulakas kenan banda shi wannan dan karami ne bai gama kai madakal ba a dunkule shi wannan littafi ina yana ba amma dai malamin kaga ya juya mana akasin abu ya fara da mukaddama sai ya kawo da ya kawo madakal to amma idan ka karanta madakal din shi ya fi kama da tamhid wanda masu fahimta ilimi suke amfani da shi shine ka yi fashin bakin abinda wannan risala ko wannan aiki na ka ya kunsa ta ce to ka zo da tamhid shine da kawo ma'anonin abubuwa rabe-raben su da rassan su da sauransu duka in kai wannan to sai ya zama ka zo da abin da ake ce mashi a tamhid to malam da nunan yayi mana amfani da kalmar al-muqaddamatu kamar yadda mun sha faɗe kusan a farkon kowane littafi kamar yadda sa'adun taftazani ya kwalkwala zance akan wannan matsala cewa za ka iya cewa al-muqaddama da yi wa dalun fataha za ka iya cewa al-muqaddima da yi wa dalun kasara bambancin kawai shine bina lil fa'iliya wa bina lil maf'uliya in ka ce al-muqaddima wato saƙon da ke cikin wannan littafin ma'ana saƙon da ke cikin wannan muƙaddimar shine yake gabatar maka da littafin amma ka ce al-muqaddama abinda aka tsara don ya gabatar maka da littafin kuma kusan duk ma'ana ɗaya ce sai dai wannan bina ne fa'ili wannan bina ne maf'uli to dan littafin da yana da matukar muhimmanci mutum zai ji darussa daga magabata da yadda suka rayu kuma wallahi suka gama da duniyar lafiya suka ci ribarta mu kuma aka ban mu a baya muna taribin samunta har ma wasu ma na mutuwa ma ba a same ta ba to ina mafita ya za a yi mu gyara kusan shine babban darasin littafin sunan littafin na nuni zuwa ga mazmunin shi ko muhtawar shi to al'allama abdulmalik alƙasim ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai ana so a fara da basmala akwai hadisai da aka ruwaito da lafazin kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi ko bismillahir rahmanir rahim ko huwa abtar ko akasa ko ajza duk aikin da ba a fara da basmala ba mai yankakken iyar albarka ce gamayyar hadisan za su ba da damar hasan ko mataki na hasan a aiki da ka'idar za ga malamai sun ɗabi'anci haka ya ce almukaddamatu ko almukaddimatu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah aka kisu kullum mu rika godewa Allah fil ula wal akhirah allazi ja'ala ad-dunya dara mamarle godiya ta tabbata ga Allah wani Allah wanda ya sanya duniya gida ne na shuɗewa da yawa kila na taɓa shiga gidan sakatariyar karamar hukuma kai da tun kafin ka shiga ka san ba a ciki za ka kwana ba ka taɓa shiga gidan gwamnati a jiha kila ka taɓa shiga bila kai shi kan shi mai bilar ya san ba a ciki zai daɗe ba sai nuwa biyu ce ko falle biyu sai yan ƙasa sun yarda in ma sun kullo mai tsiya falle ɗaya to haka wannan wannan gidaje ne fa kenan na nan duniya to godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya duniya ta zama gidan wucewa ne gidan shudewa ba na jin akwai wanda zai zo zai tsallake titi sai ya hau tsakiyar titi sai ce ayo mai shayin can magana da Allah ya haɗo mashi waya kawo mashi kan titi ai ai shayi kawai zai sha akan titin to duniya ba ta kai titin nan faɗi ba kuma duniya ta fi titin nan hadari kaga kenan lallai in dai za a duba titi in za a tsallaka kuma ba a zama a kai ba a tsayawa a kai to duniya ya kamata a yi wa haka to godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya duniya a matsayin gidan wucewa wal akhirata ay waja'ala al akhirata dara makar kuma ya sanya lahira gidan dawwama gidan tabbatuwa can ne ake da rayuwa ta har abada ma damaci samawatu wal ard za a zauna har abadin abada babu ranar fita in an ce har abada shekara nawa kenan ba wanda ya sani saboda lahira ma ba rana ba wata ba taurari ba dare ba yini ba rana to da maza ke lissafin sinadaran lissafin ma an watsa su an narke su la yarawna fiha shamsa wala zama harira to kenan wancan gidan ya kamata a yi wa rabi kuma saboda hikimar Allah da son mu da wancan gidan a bangaren dama tun anan duniya yake ba mu misali sai ka ga wani da kalmar shimala jira ake a rika rubutawa amma wata rana sai ka ga shi ɗin ma ba a san gane shi duniyar ta gama da shi li kulli shay'in idza ma tamma kusan haka abul baka ar-randi da ya kalli andalus yadda ta yi tashi da yadda ta dawo ce kai Allah kenan li kulli shay'in idza ma tamma kusan komai idan ya kai kololuwar shi zai sauka fala yaghtarru bi tibil aishi insanu wallahi kada wani mutum ya ruɗu da daɗin rayuwa kar ta ruɗu da daɗin rayuwa ya zo ya yi ta ba da misali yal umuru kama sha'attuha duwalun al'amura ne kamar yadda ni da idona na gansu yanayi yanayi man sarrahu zamanun sa'aduhu a zamanu in dai wani minti da ya faranta maka rai to sai kaya mintuna cikin bakin ciki ya ba da misali ina sarakunan da suka wuce ina su kakana ina shugabannin babiliyun ina shugabanni a daular indiya wanda suka yi tace suka shahara tun ma kafin musulunci da sama da shekara dubu biyu ya ce ata alala kaune amurin lamarar da lau al'amarin nan da ba makawa sai ya zo ya zo ya cinye su sai ga mutanen malin sun waye gari kai ka ce ba a yi su ba sun wuce kamar ba a yi ba to haka ake so kullum mutum ya fahimci ta wannan duniyar na ka tambaye ka da Allah wa ta fi kowa sakarci in ka rubuta duniya ka ci ɗari bisa ɗari duk da a cikinta kake ita ta san sakarya ce masu hankali sun san sakarya ce amma daga kan da ka ɗauke ta yi ba dama ne ai daga ita dai sai ita a to mutum ya riga ya tashi a yi ya ce wassalatu wassalam kira da aminci su tabbata ala asharafil anbiya'i wal mursalin ga mafificin daraja na annabawa da manzanni shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yafi kowa daraja shi yafi kowa matsayi duk wani abu na daraja da kima da zaka kira to shine a gaba yace wa ba'du bayan haka malamai suka ce da ya ce amma ba'du da ya ce amma wa ba'du ma yayi fa inna man ra'a tahafutan nasi 'ala dunya duk wanda ya ga yadda mutane ke ribibi a duniya in an ce at-tahafutu shine as-suqutu qita akan qita shine ribibin aukawa abu daya bayan daya duk wanda ya ga yadda mutane ke aukawa duniya ya amfani da kalmar tahafut ne saboda galiban tahafut shine auka ma wani abu ba lokaci guda ba ba da abu ɗaya ba shine at-tasaqutu ko as-suqutu ala shay'i qita'atan qita duk wanda ya tsaya tsam ya kalla duniya ya ga yadda mutane ke auka mata da mabambantan yanayi wani mutuncin shi zai bayar dan a bashi duniya kaga yayi tahafut wani hankalin shi zai bayar dan ya samu duniya idan ka je wanda ya fi kowa a tara imanin shi zai bayar dan a bashi duniya baban wannan kuma shine wanda zai ba da imanin shi dan a ba mai gidan shi duniya sai ka ji mutum ya fito ya ce wannan gwamnatin tana da haƙƙi na wajibi akan dole su zaɓe ta inda suna da hankali wai dan adam zai bada wannan maganar wai duk abin da suke so a masu wannan shine ya sai da imanin shi dan dahirar wani kaga wannan karan makotarsu ya fi shi hankali ina laifin ka ce sakamakon sun ba mu da kauri lallai za mu tallata su jama'a ku yi su kaga wannan ko lahira aka je aka kirba sai ce to ai Allah ai na faɗa bayani dai bayani yayi na ce an biya ne an biya ne yasa muka da wannan magana za ga kamar kana hararo mana kullun nasi ya gado kullun da safi mutane suna sammako fa bai'un nafsahu wani ya siyar da rai wa mu'tiqaha wani ya fanshi kanshi aw mubiqa wani ya halakar da kanshi to za ga wani ya bada imani shi wani ya bada mutunci shi wani ya bada hankalin shi wani ya bada iyalai shi wani ya bada yan uwan shi wani ya yadda ya sallama dangin shi dan duniyar shi ta samu akwai wanda zai dauki uwar shi ya bayar a isabi da ita dan ya samu duniya ana nan da su wani ya bada mahaifin shi da duk duniya bai da kamar shi amma ya ya bayar da shi saboda duniya ta miƙe to shine in ka kalli yadda mutane kowa da ɓangaren da yake miƙawa ko yake aukawa duniya wai don ya same ta wal farahi biha idan ka kalli yadda mutane ke farin ciki da duniya akwai kalmomi guda biyu da Qur'ani yana yawan amfani da su akwai alfarahu akwai asuru mu a hausa in mun zo fassara kawai muna cewa alfarashu farin ciki sannan muna cewa asururu farin ciki amma a wurin larabawa akwai bambanci kuma idan da za ka je kai dirasa mai daniya a ƙur'ani duk inda kalmar farahu ta zo ka tattara ayoyin duk inda kalmar sururu ta zo ka tattara ayoyin za ka fita da wani sakamako guda ɗaya kamar yadda su abu hilal al-askari a cikin alfurukun lugawiyya suka kawo da kuma masu dirasa ta limta bayaniya shine duk inda kaga an yi amfani da kalmar farahu shine inda ɗan adam ya samu farin ciki ba tare da cewa shi yayi ba da ƙoƙarin shi ba mana da wata ni'ima daga Allah ko daga wata bulus da ta fada a gefe amma in ka daina ga Allah ya amfani da surur to za ka ga ana ishara ne zuwa ga wani abu da aka baka saboda wata dagewa da kai ko da ba don ita kadai ba saboda haɗawa da wasu hanyoyin to duk wanda ya kalli yadda mutane ke aukawa duniya da yadda suke farin ciki idan sun same ta wannan su mutanen kenan ko ko kuma da yadda ake masu farin ciki in sun same ta yadda za ka zo ka haddace Qur'ani ko ka iya tafsirin shi ko ka yi fassara shi gobe da kai ba wanda za gani a bar gida ba wanda za gani amma da yanzu da diplomar ka ka san a demokradiyya ya halatta ko da wata digirin ka ko masters ɗinka kawai sai yanzu kawai sai mu da yanci labaran yanci da karfe tara mai girma shugaban kasa ya naɗa kan minista ai sa'a ma a ma'aikatar albarkatun man fetur kafin sha biyu ka samu madarar da za ka sha da safe don wani daga kamfani zai odar irin katin katin din gwangwanayen nan masu taya ga wannan aiwa yara abinci kuma ɗazu da safe mai expire ma ka nemi a baka ranciya ka hana idan ka kalli yadda mutane ke murna in sun samu duniya kuma ka kalli yadda mutane ke taya ƴan uwansu murna in sun samu duniya alhali yanzu dan an naɗa mutum mukami kwata-kwata kakka yi mashi murna a ka da yi mashi addu'a dan ba hawan ba saukar galiban sun hau da imani sun sauka ba shi galiban sun hau maso a matsayin masoya Allah sun sauka Allah na kin su galiban sun hau ashe sunansa na kundin aljanna amma sun sauka an yi transfer shi da za ka tashi muna kabari sai ya sauka don ya sauka sai ka je ka ce to yau ne da zo in tsaya kamar nan yau ne na zo in taya ka murna sai ka gaya mashi abin da za ka gaya mashi na nasiha amma ka ga yanzu in ka je kuma yaren shi za su yi postin ɗinka a social media dama sun fahimci tintini kai ɗan adawa ne kai ɗan opposition ne kai ba ka masu fatar alheri ka fito dai lokacin yana kai kai ta zuzutawa ai tun da aka yi duniya ba ta irin wannan ba ai kaza ai kaza to idan ka kalli mutane yadda suke aukawa duniya da yadda suke farin ciki in sun samu duniya da yadda ake taya su farin ciki da murna in sun samu duniya wale jaryi wara a hutsaniha da kuma yadda suke rige-rige ko suke tsere a bayan ribibin karkatanta nan ce alhutsam kayan duniya ana son dukiya ana son kuɗi ana son gidaje ana son ababen hawa, ana son bukamai, ana son shahara, ana son matsayi, duka wayannan su ne utsamun duniya. Allah ɗaukin sarki ya faɗa mana haƙiƙanin kayan more rayuwar duniya. Suyyina linnasi, hubbu sha'awati, sai ce minan nisa'i, ɗaya ko? Wal banina, biyu, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة da kuma sununun kuɗi ke makudan kuɗi suna cikin kayan da za ga su ake ta abin nan isa da za ga wani abu ya wuce za ga sai an malƙwaiwa an haɗa shi da kuɗin aka samu wani ana mai interview aka ce ka faɗa duk abin da kake so banda wata miliyan ɗari da aka aje a gefe aka tambaye shi duniya ne kake so ya ce kuɗi ya ce nawa ya ce kamar miliyan ɗari aka ce to ka faɗa duk abin da kake so banda miliyan ɗarin da aka aje a gefe ya ce to shi yanzu babban abin da yake so miliyan ɗarin da aka aje a gefe ya dai sake bin ta kenan in ma ka zagaya dai ita ce dai tambayar dai ita ce والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة uku kenan ko wal khayl al musawwama sai dawakai waɗanda aka yi masa alama kaje ga wani in yaga doki za ga har jami'i yake rasawa shi Allah barka wannan zai kyau da hawa to to kaje kai sallah mana dabba ce shi baya sallah in kai ta kallon shi sai ya samu lada kai baka samu ba walƙailil musawwamati wal an'ami biyar ko da kuma dabbobin ni'ima Allah ce idza tabaya'tum bil yina in kuka rika cinikin yina wa akhadtum adanaban bakari wa raditum bil zar'i wa taraktum al jihad fi sallallahu alaihi wasallam dabbobin ni'ima rakuma shanu awaki tumaki kuka yadda da su walhar kuka yi da noma kowa ya koma gona ba shi da kenan ba balance zalika mata'ul hayatid dunya wa'annan shida su ne kayan more rayuwar duniya to kuma malamai suka ba da komula suka ce in kana so ta bulle maka a lahira sai ka aje wayannan in suka biyo ka ka kama amma karkabi su karkabi su ko mace ka kyale ta sirrin ne baka gano ba sai za ka ci ko yawan zuwa ko yawan wasiƙa ko tarkus salati ko shi zai sa ta so ka mata duk ba a haka suke ba inda za ta faɗa maka gaskiyar abin da ya sa take son ka sai ka ce ta rena maka hankali ta rena maka hankali sai yanzu wallahi wanda za ta yi ta tana son ka in kan matsa mata ta faɗa dalili sai da ce lokacin kuna wasan ƙasa dan kulewar wandan ka zuwa wani shi yasa tun a lokacin suna son ka kai da wandan ke dan huce kuma wallahi yanzu amma ba ta faɗa maka bai amma wallahi shi ne dalilin suna ka yanzu ma da ka ɗinke wurin ka samu wanda ba su huje ba kai da kai ka ɗinke ba su ke ba wani ma wanda da za ka ce ta faɗi me kake so wannan take so wannan kai dan huje haka da riga hango ka da ba ka dai yanzu babban mutum ya ba za ka yi ba to duka wa'annan ka ajiye su in kana da rabo a cikin su za su biyo ka kuma za ka samu amma in ka ajiye gaskiya ka bi wa'annan shida shi kenan za ka zo ka lalace ka tafi a iska lalace wai su ne kayan more rayuwa to in ka kalli yadda mutane suka shagaltu da kaya da tarkacen duniya da ya afu da hulajen Allah ce wallahi in ka ga mutane yadda suka karkata ga duniya wallahi mamaki ne kama mutum fa hal hada munta al amal wai shin ita duniyan nan ita ce kololuwar buri in ban same ta ba wai shikenan na zo a banza kuma ita ce wa mubtagal adali kuma wai shin ita ce mafi burin abinda ake so a samu a ƙarshe na ce ibtiga burin a mubtaga shine abinda ake fatar a samu to wai shin ita wannan duniyar ita ce mafi kololuwar da a ƙarshe ake so a samu aka tambaye ka me babban burinka duniya da lahira ka ce duniya ta a lahira ba duniya ita lahira ita ce kishiyar duniya ko ba ta haduwa sai an bar duniya za a shiga lahira kuma dai shiga lahira baya dawowa duniya shikenan an gama to ma da yasa alamar tambaya kuma yasa alamar motsin rai yana so ya nuna maka in ma baka fahimci tambaya ne ba to ya kamata ka fahimci so nake kai mamaki kuma mamakin ma ya fi yanzu to ita duniyar ita ce kololuwar buri a ba ita wuce kololuwar buri to kuma ita ce kololuwar abin da ake fatar a samu a ƙarshe ba ita bace in ka kalli waɗannan mutane ka annahum ma khuliqu illa li tahsilil maddati kai ka ce ba a halince su ba sai don su tara tarkacen duniya wa jam'iha da tattarawa in an ce tahsil shine dan neman duniya wa jam'iha da tarawa wani za ka ga kullum shi ne sammako shi ne rana shi ne yammaci an dage malaye al'amuran nan in ba miƙewa tsaye kai ba asirinka ba zai ruhu ba ai in dai baka san Allah ba asirinka ya gama tuba to da yanka kallon tambayoyin kabari guda uku ba ba harkar kwandala a ciki lahira da za a maka tambaya mutu kwandalar ta zo ne ba don ta maka amfani ba lokacin sai idan ta yi maka amfani a baya to kai ka ce an halicce su ne domin su nemi duk tarkacen duniya wa jami'a da tara su wallahati wara'aha da yin lallaga a bayan duniya za ku yana shasheka ya dukufa wani su sun mance yauman yinin nan da yurja'una fihi ila Allah da za a mayar da su zuwa ga Allah malai ce wa hada huwa al-juz'u sabiu wannan shine juz'i na bakwai min silsilati aina nahnu min haula'i daga cikin gamayyar littafan da muka rubuta da babban taken mu na ina muke in an kwatanta mu da waɗancan ya matsayin ma kwatanta mu da magabata sahabbai tabi'ai tabi'un tabi'in tabaul atba salaf da suka gabata ya suka rayu a cikin su akwai biloniyan to wai ya akai suka rayu imanin su bai taba ba a cikin su akwai talakawa wanda bakin talaucin da suka fuskanta ya fi namu yaya shi kuma yace wannan tata unwan karkashin babban take da muka bayar a duniya zillun za'in duniya inuwa ce mai gushewa wannan littafin shine na bakwai cikin gamayyar littafai an ce karkashin wannan aina na hudu min haula'in ya yi littafai sun kai kamar talatin da wani abu dukkanin su rikaku ne kai tsaye to shine ya ba su wannan suna aina na hudu min haula za ga ya sa alamar tambaya kuma ya sa alamar motsin rai ka yi mamaki ka tambayi kanka ka yi ka shiga taitayinka kuma ka ɗauki gyara ya ce jama'atu fihi nazara man kana qablana na tattara hangen nesan waɗanda suka rayu kafin mu ila hadhihi alhayati duniya irin kallon da suka rika ma wannan rayuwar duniyar wa humul ladina aiqan sune waɗanda suka sakankance da girman Allah suka sakankance da kaskancin duniya wa ma hiya illa jifatun zai kawo mana wannan baitin wanda ke kaga duniyar nan ina rantse maka da Allah in kana so ka more ka ɗauke ta kamar mushe ne ka ɗauke ta kamar mushe da ya mutu yana wari mustahilatun wulaƙantacciyar mushe dabba da ta mutu alaiha kilabun hammuhun da ke zabuha waɗancan magabata aikanu sun sakankance da cewa duniya kaskantacciya ce sun sakankance da cewa bin Allah ne kaɗai mafita bin Allah ne kaɗai mafita in ka bi Allah sai ya baka duniya ya baka lahira in ka bi dan duniya ko ka bi duniya baka da tabbacin samun duniya kila ya baka ta dabe maka masifa kila ya hana ka mutum ya wayi gari kamar yadda alima mai wani kai kinta minan nari ilan nari Allah shi yayi to waɗancan magabata aikan sun samar da yaqini a zukatansu wa alim sun samu ilimi annaha daru mamarri duniyar nan gidan wucewa ce wa mahattatin kuma gida ne na ɗan sauka da ake yi ina abin da masu harkar jiragen sama ke ce transit ne misali yanzu ka ce to ka hau jirgi za ka tafi koriya ta kudu ko za ka tafi japan ko koriya ko wata ƙasa dai jirgin da ka shiga shine ethiopian airlines da yana tashi daga nan najeriya kano ne kaduna ko lagos ko abuja kai sai ko sai ka jibin sauka a Ethiopia Addis Ababa wannan ƴan saukar da kuka yi sunan da transit ita ce rayuwar duniya yanzu a Najeriya kake zaune shekarar ka biyar baka yi tafiya ba za ka tafi karatu ka shekara biyar a Koriya misali amma ga jirgi ya sauka a Addis Ababa kaga wannan saukar ka tabbayi wanda suka yi transit me ke faruwa baka isa ka fito jirgin ma lokaci ba barin ka fita a kunna muku AC a tsare ku awa hudu kuna jiran ya tashi wannan hudun cikin shekarun da kai na Najeriya da shekarun karatu da shekarun da zaka dawo kai aiki ka hayayyaba ka yaya da jikoki wancan transit din shine rayuwar duniya ka kwatanta fatan din shi nawa ne wani lokacin ma za ga minti talatin kawai za ku wani lokacin minti goma in ya daɗe ne kila akwai buƙatar ku fito za ka muka fito a keci za a samu don ba ku da bizar shiga wannan ƙasar sai a saka ku a keji a ce to ka miƙe cikin wannan kejin akwai hotel hotel ɗin security ne ba inda zaka kuma kyamara na kallon ka to rayuwar duniyar kenan shine wa mahattatin irin transit ne dan sauka ne na jirgi ba dan ka zo ma ƙololuwar tafiyar ka ba sai dan a ɗan yi wani abu daga nan kuma a wuce to da magabata suka fahimci wannan duniyar haka take tawaqqafa matabiyin nan da ya dan tsaya kuma ba da harrahilul akidu sannan ya ci gaba da tafiya ci gaba da tafiya tabbatacce shine mutuwa wal hisabu bayan shi sai yake diddiga mutum na hatsuwa da Allah ranar lahira sai a fara lissafi me ka aikata me ka ce ina ka ce me ka kalla me kai me kai mun baka dukiya ya kai da ita mun baka lafiya ya kai da ita mun baka hankali ya kai da shi mun baka lokaci din ya kai da su yi mana bayani la ta zulu kada ma abdi yawmul qiyamah hatta yuzala na arba'in haka nan dole mutum ya ta bayani wa qala sawaba dole mutum yayi bayani shi yasa duk abinda ba za ka so a tambaye ka dan me ba kada kai kawai rufin asirinka kada kai ba wani aikin saban da wai sai an yi za a rayu babu shi babu shi duk duniyar nan babu sannan bayan an gawa mutum lissafi wani jaza'u daga nan sai a bada sakamako ala jaza'ul ihsani illa lil ihsan ko al jaza'u min jinsil amal malai ce wani kitabu wannan littafin da zamu karanta fi tafsirun bil ma'ad a cikin shi akwai tunatarwa ga makoma wal masir da majuya inda zamu koma ga Allah wa tazwidul lisairi ala tariqi sannan akwai kuziri ga mai tafiya a kan hanya wannan da ya kama hanya dodar sai tafi lahira wannan littafin da ya zama mashi kuziri a yi kuziri ta zawwada lillazi la budda minhu wa innal mauta miqatu li ibadi wa tubi mimma janaita wa anta hayyun wa kun mutanabbihan qabla rakadi satandam in rahalta bi ghairi zadin wa tashqa idh yunadika al munadi atarda an takuna rafika qaumin lahum zalun wa anta bighairi zali kai yanzu ka yadda kai tafiya da wasu mutane duk suna da guduri kai ba ka da shi a sahara kuna tafiya ba dangin iya ba na baba kowa ya ɗiba ruwa kai ka ce wa Allah ya fata wakalu kai za ka yadda wa zai baka ba wanda wanda nafsi nafsi ne to ba makawa sai an yi guduri mana yace ja'alallahu a'malana khalisatan liwajhihi alkarim muna roƙon Allah ya sanya ayyukanmu su zama mun yi su ne tsantsa don dacewa da fuskar shi mai girma kenan aiki ne da muka yi da ikhlasi da kyakkyawar niyya kenan ba abinci ba ne a to ma ya yi abinci shi ba dan najeriya ba ne duk kalmar da ka ji kamar da ku yake a wala ba da ku yake ba kamar da kai yake ba da kai yake ba dan bai ma san layin gidanka ba sunan shi abdul malik ibn muhammad ibn abdurrahman al-qasim Allah ya saka mushi da alkhairi to sai madakalun shiga ko mashiga yar wata kafa da za ka bi daga nan sai ka leko inda al'amura suke gudana qala Allahu azza wa qala Allahu jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya ce fi wasfi dunya lokacin da yake siffanta duniya a suratul ghafir inna ma hadhihi alhayatu dunya mata abin sani wannan rayuwar duniyar kaya ne ɗan kaya ne na morewa kawai yanzu misali in ka zo nan za ka tafi gida ka je ka ɗan sai lemu kwaya biyu da yar ayaba mata ne na daidai ba su ne abincin ba mata ne in ka samu rabin lemu kwatan lemu sai ka ce ma isa wannan duniyar wani ɗan kaya ne kawai ga nan na morewa ne ko na hutawa ne ba dai shine matabbaci ba wa innal akhirata hiya darul qarar kuma lallai lahira ita ce gidan dawwama ita ce gidan tabbata ita ce gidan rayuwa ta dindindin kuma ita ce rayuwa ta har abada amma nan duniyar kai ka ga mutum nawa duk sun zo sun wuce in ka lissafo waɗanda suka rasu za ga wani ya fi ka wayo wayo baya sa mutu kenan wayo bai hana mutuwa wani ya fi ka ƙarfi wadda tana fito na fito da mala'ika wani ya fi ka connection inda ya sanayya ce wala ya fi ka duk inda ya waya za ce wai wai wai babban mutum ne amma kawai sai ka ji da su ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun masara a daki inda ma ta fi ƙara auki ba ta farkon ko maras kwabo ba domin ma fir'auna wai shi son dagawa ba kamar shi shan cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta bakure shi bai kai ga abin da ya yi nufi ba umarun dalla da korau ya mace ako masu sallau ya wuce har ɗan shi kwasau ba su talhatu yau a zazzau su a bashe ina aliyu babba yau ina sarkin musulmi musa ko abdulsalami samba ko abdulkarimi sun wuce wannan mukamin baka san ɗaya wanda ta rage ba dukkansu sun zo sun wuce ba ko ɗaya daidai ka duka wata na ana cewa ga hotonsu can ga wani littafi la duk rubutun sarkiwa ne amma ya riga ya wuce sun wuce sai ambatonsu sai tunanin dukiyarsu kyan adonsu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗayansu kan ba zuri'ar da sun bari ba duk sun tafi amma a wannan rudin sai ya kashe wani don ya samu duniya sai ka ce shi ba zai je ba yasa wani matashi ya zo wajen sufin nan da ake cewa shi Ibrahim al-Ada sufi ne nagartacce ma'ana mai kyakkyawar zuciya ko idan ce matashi ne ce akramakalla iri na matashi za mu so mu dan dana duniyar nan kuma na san kai na Allah ne kuma ka san Allah ina so ka bar lasisi dan dan lalace na dan wani lokaci yace a ai akwai formula kuwa in dai ka iya buga wasu formula biyar wala ka je duk tsintsi ne tsaye da kake so ka yi kuma ina tabbatar maka ba kyan ya kar maka la ya ya ce to dan laifin da za ka yi kai kokari ka yi shi a inda Allah ba zai ganka ba saboda kan ma ai record ya ce ba zai yiwu ba ya ce to kai yanzu ya ganka kuma ka saba mashi kuma a nade ka a kai ka kuma wanda suka kai kan ma baddin su dan maka mutunci ko su dan tsaya in ta ɓaci su kawo ɗauki ana gama za su dawo in ma da magariba ne sai gana ta dan sassauri ko har za ka ji wasu kisoshi wai aka zo an kai gawa ashe wani ya koma gefe a cikin katangan makabarta yana cikin gidi an yi sa'a ya sa fararen kaya shi bai an kara ba sai da mutane duk suka wace an kuma shigowa gari a ba ya ga shi kadai a makabarta ya rugo a guje sai gudu sai ga yalla bai da kakkarewa haka liman ta hada liman ma yana ta tara ka a wuce shi to ka ta nan ba kanayya da aka wuce shi wani babban ma security ba sai da ya shiga gida ce matar shi ne ka shiga wani gida ya shiga daga wani gida ya shiga yana sauri ya cin masu ya haɗu da yan uwa yan uwa kuma a ba yan uwan daga Allah ta marigayi ne kuma ya kamata su san ba shi ba ne wannan ƙasar da suka jibga mashi bai zai barbaɗe ta ba. Sai ce mashi in duk zunubin da za ka yi ka yi inda Allah bai ganin ka yace ba zai yiwu ba. Ya ce to duk inda za ka yi laifi kada ka yi a inda ƙasar ta Allah ce ya ce ba zai yiwu ba. Ya ce to kada ka yi a inda saman na Allah ne ka je inda saman wurin ba na Allah ba ne ya ce ba zai yiwu ba ya ce to ka yi a in za kana so ka saba ma Allah duk abin da za ka amfana da shi a duniyan nan kada ka yi da na Allah ko ruwa za ka sha kanka sha na Allah ko numfashi za ka yi kanka shaƙi iskan Allah komai na Allah ka ce ba ka so ya ce ba zai yi ya ce to idan kuma ka san radda mala'ikan mutuwa ya zo ya ce wuce lahira in ka san za ka iya ki ka ja ya ja kuma ka yi galaba to ka aikata zuciya daga gadama ya ce na ƙarshe idan ka san aka je lahira Allah ya ce wa mala'iku khuduhu fa kullu ka ce ba na ka ba kin ka iya cika wayannan sharuɗa ni Ibrahimul Adhamu na baka lasisi kai duk yadda kake so amma ce in ba za ka iya su ba to bilal dai ka ji tsoron Allah ya fi karfin ka matashin ne ce ba zai iya ko ɗaya ba yace to a ga Allah kawai shine rufin asirin ka wannan aya na cikin suratul ghafir aya ta 39 wa haddara subhanahu min fitnatil amwali kuma Allah ya tsoratar game da fitinar dukiya wal auladi da yaya zaka ga in baka da dukiyar nan hankalinka ya tashi ko kai ta ba mutuka kuma in ka samu ita kuma ta zo da fitina yanzu akwai wanda bai yi asaba a jami'i da kuma shi ke kiran sallah lokacin bai da koko in kai mai nasiha sai ki kai malai da al'amarin nan suka lalace ina fi jiya sai wani su dafe ni ka san mu makiya gare mu da shi ke kiran sallah yanzu kuma da ya fara kirgawa ya daina dabi ai a gida nake da iyalai na da za ka leka gidan da ga ba kullum ake yi ba ila ya auro ta yarba da ke ta yarfa lansar da kada wala sallace ma to haka wa fitnatul auladi da fitnar yaya fitnar yaya saka ta hana ka sakat in dai kana ci ai kai ba su je duniya ta ishe ba ga ruwa jima a baka san haƙƙin ƴaƴan ba ai ba za ka sake su ba to fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani ƴaƴanku a dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ce wa anna Allah indahu ajrun azim a wurin Allah ne kaɗai kuke da lada mai girma. Suratul Amfali aya ta ashirin da takwas. Wani ha jalla wa ala anin nazari ila ma fi aidin nasi. kuma Allah madaukakin sarki ya hana mu kallon abin da ke hannuwan mutane kada ka kalli abin da mutane ke da shi na abin duniya kar kar ya rude ka wallahi kar ka rude shi wannan mutumin Allah ne ya bashi kai kuma abin da ya kamata ka hararo Allah nan ba ya manta da kai bane kuma ma in ka natsu kai ma ya maka wata ni'ima duk duniya ba mutumin da bai da baiwa ba mutumin da bai da ni'ima sannan duk duniya ba wanda aka hada ma duka nemomi gaba daya an baka musulunci a daidai lokacin da wani ke zagin Allah in ba kai sallah ba hankalinka tashi yake a daidai lokacin da wani shi ba abin da ya dame ko a ban shi wannan ba ni'ima ba ce dukka to kai ta kallowa ka riga kwatanci kai ta kwatanci a cikin Amerika ba shi dukiya ana cewa shi ne na ɗaya na biyu na uku a dukiya amma kafiri ne kuma kai har dai ka jafi ka ko kusa ko kusa kana da ni'imar da bai da ita ce ni'imatul islam ni'imatul iman ni'imatu annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yadda salman al-farisi yake ta ce wallahi ni daga abinda yake faranta mana rai har in ji komai da Allah ya ba mutane bai kai nawa ba shine ni din nan a matsayina na dan talakawa kawai Allah ya ce kul ya ya ibadi ko ya ayyuhal ladina amanu kawai wai sai in duba sai in ga wai ni ma fa ina cikin allazina amanin nan fa ga Fir'auna ba a sa shi a ciki ba ga Abu Jahal babban sanata a Makka ba shi a ciki ga Ubay ibn Halaf ga Abdullah ibn Abi Umayya ga alwalid ibn al-mughira duk ba su a ciki sai ga dan talakawa a cikin yayin alladina amanu yace wannan abun yana sa in ji ni ma babban mutum ne wa min ma zalali sharafa wa izza wa kittu bi akhmusi atahu thurayya yukhudi ta haka kaulika ya ibadi wa an arsalta ahmadani nabiyya kuma in na tuna sai in ga annabi na shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kai sai in ji to aini ni'imomin masu manyawa wancan na murna wancan na waye ya samu duniya ko sai in ji to ai na fi su shi jiha aka ba shi a matsayin gwamna ranar hisabi na zuwa ni kuma manzon Allah aka ban na rike ranar da shi yake fafutukar a kirga bayi sun layi suna jiran haikokinsu ni ko mai gida ya ce wuce ito ba rafi shi morewa ba kamar yadda hassan ibn sabir ke cewa mislu kalam tara qattu aini misalin ka ya rasulullah ido na bai taba ganin irin shi ba wa mislu kalam talid nisa'u irin ka ya rasulullah mata ba taba haihuwar irin shi ba kulikta mubarra'an min kulli aibin an halince ka kubutacce daga kowane irin aibi ka annaka ga kulikta kama ta shawo kai ka ce an yi ka yadda kake so a yi ka ne kamar Allah ce to ya rasula na baka wuka da nama halitti kanka yadda kake so eh ba fa haka aka yi ba amma an maki kamar haka to kaga wanda kai kake da wannan sai kuma wani abu ya rude ka to wannan ƴaƴan da dukiyar da ka gansu fitina ce maza ka kaka wata magangara tabbas za su amfane ka za ka samu lada da su a matsayin kai da kansa za su iya zama maka ba fitina ba in ka sauke wajibin da aka dora maka wanda shi ke da ɗan karan wahala suratul amfani wani ha wani ha jalla wa ala adin nabar ila ma fiye idin nasu ko Allah ɗaukin sarki ya yi hani daga kallon abin da ke hannun mutane ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم به ولا تمدن عينيك kada ka rika mika idanuwanka ila ma matta'ana bihi azwajan minhu na daga dangogin ni'ima da muka ni'imtar da waɗancan mutane dadi da shi ka daina kallo eh go mu ya fashe da kuka yana a cewa na lafiya sai kullun lafiya shi da kyar sai to kun kusa koma ga Allah yar motar nan ba mu yi ba wai sai ke mafuka oke to yar motar za ta kare ka murkude ka inda ma kai kamun yanta baka iya ba ai gada za ka fada ba ka iya keke ba ko keke ban iya ita ka iya daki ita jakin kawai na iya gode ma Allah ka je ka karanto a tarihi wani har ya mutu bai mallaki jaki ba kai ko ka mallaka har ka iya tuka jaki kaga kuma jaki ya fi keke ma wahala iyawa dan keke yana ga duk yadda kake sa mashi iska ba zai cije ka ba iyaka yin tafiya a karkace ko jaki ka ba ta abinci ka gani zai hararo ƙaurinka kwanan gai da ka iya ma dabba merai in ya baka ka gode ma Allah ka nemi taimakon shi ya dora ka a yadda yake so in ya hana ka haƙura kawai kuma matukar kana da sauran shan ruwa wallahi sai ka ci abinci yau tabbas sai ka ci ce to ai abincin ne wanda muke ci ba mai daɗi ba ta Allah na baka irin abincin da jikinka ke so ne, kai kuma saboda tsabar rashin godiya ka fi san irin wanda harshenka ke so. Yasa ya baka tafasa sai bakin ciki kake. Ka san amfanin da kuwa sai ka samu dakta. ya baka wata yar hamsin ga ya ɗiya nan ba haka suke kawo tallata ba da kaka? Kashi tili-tili ko? Da ya tafi ashirin-ashirin. Kana matsa ma yarinyar ka ce to uku hamsin wala zan ce haɗa kuma wannan ta hamsin ɗin ko sai kai daga cika cinye ka nemi nan burza ɗin suka maka buta ka shanye in ka ga mutane sun sani kai kai ganganci ka faɗa kai mirsisi sun tafi taro da su gwamna da su kwamishina sun ciwo kaji suna ta neman bayi kai kuma cikin kama bai ɓaci ba da za ya ɓaci an bashi abin da yake so su kuma sun ba cikinsa abin da bakin ne kawai ke so a ta neman bayi kai kuma lafiyar kalau a yi gasar gwada jini a gwada ka a ce lafiyar kalau inda yana da olsa yana da hanta yana da hawan jini ga shuga har gishiri ma yana da shi yana da suga yana da gishiri a sha shayi a sha taushe kai kuma a gwada ka ce lafiyar kalau me kake ci ne kake ci wani ke ci ni na ma da abincin ne wannan da kare na sakan dai koro maka ya ce ga abincinka ci kawai to kada ka rika mika idanuwanka kana kallon dangogin ni'imar da kayan jin daɗin abin da muka ba wa yancan za'ar ta hayatin duniya na kawace kawacen rayuwar duniya Allah ya ce le nafse na umfihi mun fa ba su ne don mu fitine su da abin mu jarabce su da ita mu gwada su mu ga yaya za su karkare suratu taha aya ta ɗari talatin da ɗaya mana ce wal ayatul warida fi zammin duniya wa amsilati ha katiratun ayoyin da suka zo game da zargin duniya da kwatankwacin su da misalan su a qur'ani masu yawa ne yace wa aktarul qur'ani mafi yawan ayoyin alqur'ani mustamilatun ala zammin duniya sun tattaru ne akan zargin duniya wa sarfil khalqi anha da juyar da mutane daga barin duniyar wa da'awatihim ila al-akhirah da kuma juyar da karkatar da da kiran mutane zuwa ga lahira daga kullun sai ana gogara kauda mu daga duniya a ce mu kalli lahira kallata yi can aikata kaza yi kaza fala hajata ila ila istishhadi bi ayati al-qur'ani malai ce kai ina gama babu bukata ga kafa hujja da ayoyin alqur'ani game da zargin duniya lizuhuriha saboda bayyanar ayoyin da bayyanar al'amarin cewa duniyar nan abar zargi ce ya ciro wannan magana daga cikin al'ihiya shi da ihya ulumuddin ta abu hamidin al-ghazali an iraqi ko an yi aiki ko an yi ayyuka masu dama a kai dai kamar musamman na da iraqi din don tantance hadisan da ba su tabbata ba a ciki in ka samu littafin kam lalle zai nuna maka duniyan nan ba abun zargi ba ne kai inda za karanta littafin ko duk abin da ka ɗauke shi kaskanci ba ka yi karatu gida ba ka samu aiki ba wallahi sai ka yi wa Allah su judu shukuri da ya hana ka yi ba talauci ba ne ake jin tsoro baji guda ya kulla na falalar talauci kafin ka gama sai ka gode wa Allah da ya ka talaka eh talauci zai masifa ce amma masifar ma ai kala kala ce akwai rasa addini rasa addini ma masifa ce idan ba ka da ko kwandala ka shiga masifa wani bai da Allah abinda za ka kallo ta yi duniyar ma nan tsari lokaci ne za a zo a wuce ni ba zan tafi da talaucin nan lahira ba iya fa ƙololuwar talauci yadda za ka rasu ranar da ya ritaya ya gama kwakushe ka ka gama samun ladashi an ba an ba ba abin ya dan abin da ya samu kuma kar ka kuskura ka rika daga kai kana kallo ka ga kowa ne a primary bari nake mashi assignment wai har yana da motar wuce ba ne a to shikenan kai kake mashi assignment yanzu yana da duniya to shikenan kai mashi assignment kana nan da musuluncin ka kana nan da imanin ka to me kuma kake so ka baka kake to kai ma baka duniya shi ba kan ka baka bai mu fita jami'i ba da aka gina katon gida aka sa kare da masu gadi buzaye da ba sa jin hausa haka kawun shi suke kora sai aka wani masallaci a ciki mara liman can a ciki ya fito da asuba ya bubu gata ƴaƴan na sa sun suma ba a tashi sun zama kamar ƴaƴan maliku ko wa ma maliku a cikin hadisin mundizar ko yayan shi abu zarɗin yadda ake gatanta su daga ayoyi da dama alkurani suna tsarkin wannan rayuwar duniyar ayoyi da yawa in ka jawo za ga eh sun shigo da wannan magana in suka ce in aya ta zo ta hana ka daga hassada zargin duniya ake dan a duniyar ake hassada aka hana ka ƙarya zargin duniya ake dan a duniyar ake ƙarya lahira ba ka da wakala sawaba ne aka umarce ka da kanciyar a wannan duniyar zargin duniya ake dan ita duniyar da yan duniya za su hana ka ne a shaytanu ya idu kuma al-bakar wa ya'murukum bil fasha to kaga ayoyi da dama ta wata fuska kai tsaye ko ta wata fuska ba kai tsaye ba zargin duniya suke yi yana da saboda yanayin lokaci sai mu tsaya nan sai mu ji hadisai da ya koro domin tattauna al'amuran da suka shafi zargin duniya a cikin ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda yake na daidai Allah ba la kuskuren da ke ciki kuma Allah shi ya fi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi